إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haɗuwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjidul Imam Bukhari a nan anguwar Sonisi a wannan majalisin namu mai albarka mai taken tauhidi shine asalin addini a yau muna biyu ga watan jumada akhir hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 a cikin sabon littafinmu na kitabu tauhid bayan mun kare littafi na usulu salasa da alkawa'idul arba kenan za mu ce wannan shine darasi na farko a cikin wani littafi mai albarka kamar yadda muka yi alkawari akan cewa wannan majalisin zai kasance majalisi ne na karatun tauhidi da akida zalla kenan bayan mun kare wancan sai muka sa wannan mai suna kitabu tauhid wannan littafin littafi ne da Allah madaukakin sarki yama albarka matuƙa wanda a ittifaki a wannan zamanin da ƙarnuka guda biyu da suka gabata ba a samu littafi na tauhidi ba wanda ya shahara ya samu karbuwa a hannun mutane masu aqida kamar wannan littafi kitabu tauhid wannan littafin ga ahlus sunna kawar littafin jawahirul ma'ani yake ga yan bid'a ana gane da kyau yanda ka san a kiristoci suna kyamar alkur'ani to haka yan bid'a suke kyamar wannan littafin yanda ka san kiristoci na ne na kyamar mai kiristoda dan mi kuma dan saboda tsantsar tauhidin da ya bayani wane ne Allah wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ake bin Allah ya ne shirka take ya zaka kubutuwa daga shirka menene in kai kai shirka to wannan shine kenan wannan littafi yana da kyau a ce mun mai da hankali sosai a kansa shi yasa ya samu sharurruka masu yawa malamai sun kula da shi sosai an yi masa sharhi sharhin da aka sani ya yi sharhi guda arba'in wanda aka sani mana wanda littafin sai a samu wani malami ya ɗauko shi bayani mai yawa kun gane shi ɗan ƙarami ko amma sai a samu wani littafi wani malami ya mujalladi biyu mujalladi uku dukkan shi bayani akan wannan littafin daga cikin sharhin da suka yi shahara akwai alkawul mufid da kuma fathul majid wanda alhamdulillah mu malamanmu don saboda suna son wannan littafin bayan sun karantar da mu matanin kuma sun karantar da mu sharhi na alkawulin mafi da kuma da kuma na fatul majid duk dai don saboda ya zamanto an gane ma littafin yadda ya kamata don saboda fa'idar da ke a cikinsa in Allah ya so in dai har ka fahimci wannan littafin kuma kai aiki da abin da ke ciki to in Allah ya so ka rubuta ka aje ko ka shiga wuta Allah bai akada Allah ya kaddara to sai ka hoto ana gane da kyau ko domin manzo Allah ya nuna mana ne tauhidi shine garantirkin shiga aljanna ko da ku ka biya ta wuta to sai ka je aljanna dalilin tauhidinka kenan suna wani littafin kitabu tauhidi littafi na tauhidi wanda kuma ya wallafa littafin shine dai wanda ya wallafa usul salasa al-imam al-mujaddid muhammad bin abdul wahhab rahimahullahu ta'ala kenan a wancan karon mun yi bayani takaitacce akan malam kenan ba mu da bukatar sai mun koma bayaninsa kamar yadda kuka sani manhajin karatunmu shine ba mu tsawaita bayani sosai sakamakon rayuwa takaitatta ce su kuma da tattafai yawa ke gare su kenan yana da kyau a ce 'yan rayuwar da allah ya muna kahin ta kare mun samu mun karanta littattafai masu yawa wannan shine kenan insha Allah kenan za mu tashi a cikin mukaddima sai sai dai akwai lokutan da zan iya sheho tambayoyi musamman idan muka zo a cikin fihi masa'il inda ake cewa akwai matsaloli irin wannan wuraren suna buƙatar tambayoyi zan rika tambaya a ba da amsa na kenan za mu tashi a farkon wannan littafi yana daga cikin abin da zai ƙara nuna maka mahimmancin wannan littafin shine mafi yawanci malam abu uku ne ke dogara da su a ciki ya kawo maka aya ta alkur'ani ya kawo me ya kawo hadisi in akwai magungunan sahabbai ya kawo ana gane da kyau ku dama shi al'imamu ahmad bin hanbal yake cewa addinu qala allah qala rasuluhu qala sahabatu hum ulul irfani addini gaba ɗayansa shine allah ya ce manzo allah ya ce sahabbai sun ce wannan shine kenan Allah ya ƙara mamalar rahama ya ƙara amfanar da mu da ilmin da ya bari malam ya ce kitabu tauhidi littafin tauhidi bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ana bi ko duk wanda yake rike da tayin shi ya rika kallo duk wanda yake karantawa ya rika kallo ina tsammani kowa ya samu ko wanda dai suka iya karantawa mun ce dai duk wanda ya amsa ya tabbatar da zai rika zuwa kuma ya iya karantawa kakka amshi littafin muka je ka aje shi kai ado da shi cikin cikin kwafes wanda shi ne kenan kenan kamar yadda muka faɗi in ba mu samu mai sai ba za mu yi surkulli ake surkulli na ciran nan komi ha siddabaru ko to siddabaru ce ta samar da wannan littafin alhamdulillah godiya ga Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu muna godiya a gare sa kuma kuma muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafararsa wa natubu ilayhi kuma muna tuba zuwa gare sa wa na'udhu billahi min shururi anfusina kuma muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunan mu wa sayyiati a'malina da kuma munanan ayyukan mu man yahdillahu duk wanda Allah ya shirya fala hadiya lahu to babu wanda fala mudillala to babu wanda isa batar da shi in dai har Allah ya shirye da kai to ko ana mazuru ana shaho zakaran da Allah ya nuha da cara ko ana mazuru ana shaho sai ya go kenan nan gani nan bari balbila da horinta kenan in Allah ya shirye da kai ba wanda ya isa batar da kai shi yasa a koda yaushe in ka samu kanka a tafarki na gari ka riƙa roƙon Allah Allah ya tabbatar da kai Allahumma thabbitni wa man yudlil wanda kuma Allah ya batar da shi fala hadiya la to babu wanda ya isa ya shiryar da shi sai dai kawai ka gani ka ce to Allah dai ya taro ko kuma in ya mutu ka ce Allah ya raka taki gona wa ashhadu an la ilaha illa Allah kuma ina ne kuma ina shaidawa ba abin cancanta da bauta sai Allah wahdahu la sharika la shi kada yake baya da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lallai muhammad bawan allah ne kuma manzonsa ne amma ba'du bayan haka wannan abin da ya gabata shi ake cema khutbatul haja ma'ana maganar da ake faɗi kamin a bijiro da wata bukata ko kuma kamin a yi wani bayani wannan khutbatul haja kin tazo da sigogi akwai sigar da bayan bayan wannan abduhu wa rasuluhu sai ka kawo ayoyi guda uku nan ya ayyuhan nasu taku rabbakum alladhi fa iya zuwa wannan ya ayyuhan ladina amanu taqullaha haqqa tuqati yawwa da wata ya ayyuhan ladina amanu ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wannan guda uku kinan ba dole ba sai an kawo su ko bakin haka ka tsaya kayi mi kayi khutbatul haja in ka kara da wa'ancan to fa biha wa ni'ma wannan shine kenan da a ce dole sai an kara da wancan da kun ga duk in nazo karatu sai na kawo su to amma da yake na san ana tsayawa na hadisi ya tabbata wanda manzo Allah wata ran ya tsaya nan sai muna tsayawa bakin nan sai bayani abin da ya gaba biyo baya kun ga malam shi ma nan bai kawo wannan ayoyin ba amma ba'du malam yace bayan haka fa yaqulu Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa kun shi daga magana sai fadin alqur'ani ma'ana maganar Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa kuma ban halicci aljani da mutum ba illa li ya'budun sai dai dan su bauta mini wa qawluhu ta'ala da kuma faɗin Allah maɗaukaki walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan kuma haƙiƙa mun tura a cikin kowace al'umma ɗan aike ma'ana manzo idan kashi an ce manzo ana nufin ɗan aike shi yasa ko Hausawa suna ce ma ɗan aike manzo ana gane da kyau ko na tura manzo na kamar na tura loma jewayar makoshi ma'ana har yanzu bai dawo ba ana gane da kyau ko misali idan kuka tashi a da kuna jin ana samu wasu mutane manzo musamman a cikin sarauta akwai akwai sarakan da suke da matsayi na manzo misali a madawa akwai akwai wanda muka sani ake cewa manzo fami ma ne gaba ɗaya fami manzo ake ce musu kenan ya aka ce manzo ba wai suna nihin manzon Allah ba manzon sarki ana gani ma'ana ɗan aikin sarki shine ma'anan manzo kenan hakika kuma hakika mun tura a cikin kowace al'umma rasulan ɗan aike an yi abudullah akan cewa ku bauta ma Allah wajtanibu tawaguta kuma ku nisanci ɗagutu kenan wannan ayat ta nuna kowace al'umma Allah ya turo musu da me da ɗan aike kuma abin da yake kiran su ku bauta ma Allah ku nisanci dagutu zamu ga me ake cewa dagutu wa qawluhu ta'ala da kuma fadin Allah madaukaki wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu kuma ubangijin ka ya hukunta kada ku bauta ma kowa in ba shi ba wa bil walidaini ihsana su kuma iyaye ku kyautata musu anan yana yana nuna girman daraja ta ne ta iyaye ta mahaifa akwai ɗaya daga cikin akwalikin abdullahi bin mas'ud ne yana tsammanin ko abdullahi bin abbas ya ce talatatun makarunatun bi talatin ya ce akwai su abubuwa guda uku haɗe suke da abubuwa guda uku in aka zo da guda ba a zo da gudar ba to aikin banza ne ana gane da kyau daga cikinsu yake cewa ƙaunuhu ta'ala a nishkurli wani walidaita ka gode mini kuma ka gode ma iyayenka ma'ana ka yi mini biyayya kuma ka yi ni kama iyayenka biyayya in kama Allah biyayya ba kama iyayenka biyayya ba to ka wabba ka yi komi ba ne domin ridan lahi fi ridan walidai ne wa suktun lahi fi suktun walidai yana abi iyaye a hankali domin bin su bin Allah ne wa qawluhu da kuma fadin sa wa'budullaha ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku hada sa da komai a cikin bauta wa qawluhu da kuma fadin sa kul ta'alu kace ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum ku zo in karanta muku abinda Allah ya haramta muku Allah tushriku bihi shay'an shine kada ku hada sa da komai wannan aya ce mai tsawo nan malam ya kama hallu shahid ne ku zo in karanta muku abinda Allah ya haramta muku abu na farko da ya fadi shine Allah tushriku bihi shay'a قال ابن مسعود ابن مسعود يتي من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم duk wanda yake so ya yi dubi zuwa ga wasiyar annabi Muhammad allati alaiha khatamuhu wadda akanta ya cika ma'ana akanta ya bar duniya ma'ana ita ce wasiya ta ƙarshe da yama musulmai falyaqra qawluhu ta'ala to ya karanta fadin Allah maɗaukaki kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum kace ku zo in karanta muku abunda ubangijin ku ya haramta muku Allah tushriku bihi shay'a da farko kada ku yi shirka da shi a cikin bauta ma'ana kada ku bauta ma wani wanda ba shi ba ko kuma ku hada shi da wani a cikin bauta ila qawlihi aya mai tsawuci har zuwa fadin sa wa anna hadha sirati mustaqiman kuma lalle wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya idan kuka bi ta to za ku cin magaci za ku isa a tudun mun tsira wa an mu'az ibn jabal an karɓo daga mu'az dan jabal radiyallahu anhu Allah ya dade shi qala yace kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wa sallama ala himari na kasance ina goyi bayan manzon Allah akan wani jaki ma'ana manzon Allah ya hau jaki sai ya goya ni faƙala ni sai ya ce mini ya mu'azu ya kai mu'azu a tajiri ma haƙullahi alal ibad shin ka san menene haƙƙin Allah akan bayu wa ma haƙƙul ibadi alallah kuma menene haƙƙin bayu akan Allah ana gane da kyau ko shin ka san menene haƙƙin Allah akan mutane akan halittu sannan kuma menene haƙƙin mutane akan Allah ai an san haƙƙi ko durwa durwa dalla sillai kiryaci ko sillai zom ko sillai jam durwakin allah akan mi akan mutane haka su ma mutane suna da durwa akan wa akan allah amma kuma allah shi ne ya ga dama ya dora ma kan shi wannan durwaki ba wai don dole ba ne sai a shi ne ya ga dama ya ce ni na dora ma kaina haƙƙi haƙƙi ne gare ku a kaina in yi muku kaza to ga haƙƙin yace ka san haƙƙin Allah akan bayu da haƙƙin bayu haƙƙin bayu akan Allah qultu mu'az yace sai nace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo su ne mafi sani qala yace haqqullahi 'ala al-ibadi haƙƙin Allah akan bayu an ya'buduhu su bauta mishi wala yushriku bihi shay'an kuma kada su hada shi da komai a cikin bauta wa haqqul ibadi ala Allah kuma haƙƙin bayo akan Allah Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a kada ya azabtar da wanda baya hada sa da komai a cikin bauta ana gane da kyau ko wannan kenan shine haƙƙin Allah akan bayo da haƙƙin bayo akan Allah haƙƙin Allah akan mu haƙƙin da Allah yake bin mu shine mu bauta masa kada mu yi kada mu hada shi da komai a cikin bauta kada mu shirka shine haƙƙin da Allah yake bin mu to mu kuma haƙƙin da Allah ya rataya ma kan shi namu shine duk wanda ya bauta masa ba zai ne ba ba zai azabtar da shi ba kenan ba ni gishiri in baka manda imini bauta ni kun ba zan ne ba ba zan azabtar da kai ba nan kun yi kun yi ba a kazancan aljanna ba to in ba azabtar da kai ba sai sai ne za a maka kenan ai dai cikin biyu ne a lahira ko in baka aljanna kana ina fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir akwai ɗan tozan la'arabi su ma dai ƙarshen ta ina za a kai su aljanna ɗan tozan la'arabi su ne wanda ayyukansu na alkhairi na shari suka zo daidai to a lahira sai a aza su a kan tudu wanda yake tsakanin aljanna da wuta in suka kalli aljanna su ce ka Allah a muna rahama a kai mu a cikin su in su kalli in wasu Allah ya tsine muku albarka Allah ka raba mu da su ana gane da kyau ku wanda su ne 'yan tozon la'arabi to da ƙarshe dai da yake wa rahmati wasu at kulla shai da yake allah mai rahama ne mai tausayi ne sai ce ku je na gafarta muku sai a sanya su a aljanna mu dai ba mu masu mu kasance ke 'yan tozon la'arabi aljanna da harar ɗaya allah ya so kuntu ya rasulallah na ce ya ma'aikin allah a fala ubashirun nasa ya zo ne mai mutattar zuciya shi ce in dai mu dai ko nan ma muka samu da kaji mutum na ta ko nan muka samu to akwai matsala alama ce ta ya san sai a hankali ko domin kaji mutum na ta nan yake so to kamar duniyar nan hanzu tana cikin me tana cikin rai wannan shine kenan yake da suna wani mai hikima yake cewa mal mar'u illa haythu yaj'alu nafsahu fakun taliban fil nasi a'la al maratibi kowanne mutum inda ya sa kan shi nan yake in ka sa kanka cikin aljanna to sai kaga Allah ya cika maka wannan gurin amma ba hawo hadi kawai ba an yi aiki ana gane da kyau ko wannan shine kenan shi yasa ko da yaushe ka nemi matsayi mafi girma in dai abin da shahi lahira ne ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah afala ubashirun nasa shin bazan ma mutane bushara ba qala yace la a'a la tubashshirhum kada ka ba su labari fayattakilu sai su dogara da wannan akhrajahu idan yace akhrajahu yana nufin ai akhrajahu al-bukhari wa muslim fi sahihayn bukhari da muslim sun rawaito su a cikin littafan su kina hadisi ne ingantacce tamkar rana lokacin azhar kenan nan da yace shin bazan ma mutane bushara me yake nufi bushara da zai ma mutane shine in sun bi Allah Allah ba zai ni ba ai wannan ita ce ita ce bushara ita ce bushara in ka bi Allah Allah bai zai azabtar da kai bai zai saka aljanna babbar bushara ce wannan shine kenan to shine sai ce kada ka ba su labari sai su dogara me da yake nuhi sai su dogara shine su dogara da cewa ai shirka ce kawai aka ce in baka yi ba to ni dai ban shirka amma dai ina dan taba ina dan taba ina dan kurbawa ana gane da kyau ko ina dan daukewa ina dan kallawa ina dan regawa ana gane da ke ko domin akwai wanda suke tunanin haka sai mutum ya ce ai ai in dai baka shirka to ka tsira to da haka tunda dai ni ban shirka misali misali a cikin mawaka nake jin wannan sai ka ji wani mawaƙi na ta ni ba na bin bokaye ba na bin kaza ba na bin kaza ni dai ina ɗan dai holewa ta dai ne da mine ne ana gane da kyau ko magana su a wata fuska tana da kyau amma kuma har mutum ya huto hili yana haɗi alama ce ta yake da suna akwai matsala ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan a taƙaice dai haka ne shirka ita ce in ba ka yi to alama ce ta alkhairi amma kuma ita kadai ba ta isa ka bar shirkan to kai kokari kuma kai ne kai aiki wannan da tsaye da kanka kai a takaice dai a nan kun ga manzon Allah ya hana wa ya hana shi ya gaya musu amma ya tabbata a hadisi a bukhari akan cewa mu'az bin jabal lokacin da ya zo rasuwa ya gai wannan hadisi domin da bai gai ba da muna ji abin da yasa kuma bai gayi ba don tsoron kada azaba ta hau kansa domin Allah yake innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu yal'anuhumul la'inun boye ilimi kana da ilimi ka boye ka ki ga mutane kuma kaga ana yin abin da ya saba ma abin da ka sani wannan yana jawo maka azaba a wajen Allah to shi yasa kamin ya rasu sai ya gayi wannan hadisin dan kada wannan ayar ta mi ta shahe shi ana gane da kyau ku wallahu ta'ala a mali yace fihi masail abin da ya gabata shine asalin karatun na littafin shi yasa akwai masu sharhin wannan littafin wanda in suka rusu ba su ga wannan masalolin sai dai su ga gundarin littafin sai su ta sharhi domin sharhin da za su yi su ma suna tabo irin wannan abubuwa kenan fihi masail ma'ana a cikin karatun da ya gabata na wannan ayoyin da hadisan akwai matsaloli ma'ana akwai fa'idodin da ya kamata a ce mun yi istinbati ana gane da kyau ko kenan kamar in wanda suke franco arab ne zaka ga an yi darasi sai a ce ma yustafadu minal da suna minal hadith fa'idar da za mu samu a cikin hadisi sai kwamfiyar retenir lalle hadis ana gane da kyau ko ma'ana abinda dai zamu iya rikewa daga cikin hadisi ko abinda ya gabata fa'idodin da ke a ciki al'ula na farko alhikmatu fi khalqil jinni wal ins a karatun da ya gabata mun ga hikimar da ta sa Allah ya halice aljannu da mutane me hikimar Salman a kun yi saurin gai so nake in dika tabo yan samarin nan ana gane da jago ko kuma in bar tabo su dan kai hana musu zuwa su ce ana kure su ko kun yadda rika tabo ku ba matsala zai to me hikimar da yasa Allah ya halicci mutane da aljannu Salman ha don su bauta mishi Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu wannan magana duk inda ka inda karanta wannan aya ina tuna kaulin wani malami da na karanta yake cewa خلق الله كل شيء خلق الله كل شيء لنا وخلقنا له wannan magana akwai hikima a cikinta khalaqallahu kulla shay'in lana wa khalaqana lahu duk abin da yake a cikin duniya Allah ya halicce sa ne dan mu amma mu kuma ya halicce sa ne dan shi in muku yarda ba kuma ga faɗin Allah madaukaki huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila sama shine ya halitta muku duk abin da yake cikin ƙasa naku wannan shi ake ce ma me yake da suna al ibahatul asliya asali duk abin da Allah ya halitta a duniya dan amfanin mu ne mu aljannu da mutane amma mu kuma aljannu da mutane sai ya ce mu kuma nashi ne duk abin da ke duniya yayin muna hidima mu kun mu yi mawa hidima mu yi ma Allah hidima da Allah akwai abin da yake wannan daraja Allah ya ce komi ya halice sa don mu amma mu ya halice sa don mu don shi ma'ana don bauta a gare sa ba abin da yake wannan daraja shi yasa Allah ya ce walaqad karramna bani adam mun girmama yan adam ba abin da yake wannan karramawa Allah ya halici shaki ya halici raƙumi ka ji raƙumi fa ka ga dan yaro dan karami raƙumi da ko kusu ya ja aka nashi tafiya yake dan yaro dan karami a cikin sahara ya ja raƙumi ya tafi kai ka san in ba dan da dama Allah ya halicce sa dan kai bane kai ka san baka ba za ka yi labari ko ko hurji ya maka ana ganin kai zaka zaka ruga ka bar shi ka ji saniya mutum zai hauta ka ji jakkai irin abubuwan da sauransu dukkanin su ga sunan kenan wannan ba karamar ni'ima bace da daraja da Allah ya muna asaniya na biyu annal ibadatu hiya tauhid kasancewar ibada ita ce tauhidi da kun ji muna cewa tauhidi muna muhimmi ibada li'anna al-khusumata fihi domin rigimar a ciki take abinda malakin da rigimar a ciki take shine kahurai ma sun yarda da Allah shine ya halitta abinda ba su yarda ba shine me wai Allah ya kasance shi kadai za a bauta ma a ja'ala al-alihata ilahan wahida ya sa a ce Allah shi kadai za a bauta ma ana gane da kyau shine su abinda ba su yarda ba amma sun yarda da Allah shine ne shine mahadi shine abinda ke ne annal khusumata fihi domin rigimar a cikin ibada ne take amma in ba shi ba sun yarda da Allah shine mahalici asalisa na uku anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah kasancewar duk wanda bai zo da tauhidi ba to bai to bai bauta ma Allah ba ana gane da kyau ko in dai har baka da tauhidi to ba bautar Allah kake ba a neman masa wani suna fafihi ma'ana qaulihi a cikin sa ne ko ma'anar fadin Allah wala antum abiduna ma a'bud mushrikai suka ce su ma sun yarda da Allah kuma ai su ma Allah suke ma bauta sai manzo Allah ya ce musu Allah ya ce ma manzo Allah kace musu wala antum abiduna ba ƙarya kuke yi ba abinda nake bauta ma kuke bauta ma ba arrabi'atu na hudu alhikmatu fi irsalir rusul wannan yana mana hikima wanda dalilin ta Allah ya turo mi Allah ya turo manzali me wannan hikimar ah wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan kum an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut yani hikimar shine kiran mutane zuwa ga bautar Allah da nisantar abin da ba shi ba al-khamisa nabiyar annar risalata ammat kullu ummati wannan yana nuna muna lallai sako na Allah maɗaukakin sarki ya game dukkanin al'umma ma'ana kowace al'umma saƙon annabta ya ne saƙon Allah ya je musu wannan kuma yana daga cikin adalcin Allah na kowanne mutane ya tura musu wanda za su kira su asadisa na shidda anna dinal anbiya wahidun wannan yana nuna mana addinin annabawa guda ne to ina ina ina aka gane wannan ha ha أن يعبدوا الله واجتزاكم الله خيرا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت duk annabi in yazo me yake cewa ku bauta ma Allah ku nisanci me ku nisanci dagutu ku nisanci bauta ma abin da ba shi ba kenan dukkanin su aiki guda ne suka zo yi kuma wannan aikin shi ake ce ma al-islam musulunci as-sabi'a na bakwai al-mas'alatul kabira ita ce mas'ala babba mun fa'idantu da wata mas'ala babba ma'ana da wani al'amari babba anna ibadatallahi shine kasancewar bautan Allah la tahsulu illa bil kufri bit tagut ba ta samuwa sai da kahurce ma dagutu fa fihi ma'ana qawlihi a cikin sa ne ma'anan fadin Allah take faman yakfur bit taguti duk wanda ya kafirce ma daguti al-aya sai kawo sauran aya yace astamina na takwas anna at-taguta amun fi kulli ma ubida min dunillah mun samu fa'idar cewa abinda ake ce ma ɗagutu shine dukkanin abinda ake bauta ma wanda ba mi ba wanda ba Allah ba a tasiya na takwas izon sha'ni talatin ayatin muhtamat girman al'amarin ayoyi guda uku waɗannan al-muhkamat wanda suke cike da hikima da hukunce-hukunce shine al-muhkamat fi suratul an'am a cikin suratul an'am inda salaf a wajen magabata وفيها أشر مسائل أتكنت أكوي مسألة لغدا قوما أولها نهرق النهي عن الشركة هل دقى شركة وانا آية ما لم بيكاوتا بيكاوتا أتكبا دومين آية شيني قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم نعم itace itace wanda ya kawo anan ita ce ma ta karshe ko yawa ita ce ta karshe na kenan nan bai rubuta ta ba amma a can cikin asalin littafin ya kawo ta na'am al'ashira na goma al'ayatul muhkamatu fi suratul isra ayoyi wanda suke cike da hikima da hukunce-hukunce a cikin suratul isra'i wa fiha samaniya asharata mas'ala a cikin wannan ayoyin su ma akwai mas'ala goma sha takwas bada'aha Allahu bi qawlihi Allah ya ya fara wannan hukunce-hukuncen ko wannan ayoyin da fadin la taj'al ma Allahi ilahan akhar kada ka sanya wani abun bauta tare da Allah fataku'uda mazmuman makhzula sai ka kasance mazmuman abun zargi makhzulan kuma kaskantacce wa khatamaha kuma sai ya liƙe ta bi qaulihi wala taj'al ma'allahi ilahan akhar kuma kada ka sanya tare da Allah wani abin bauta na daban fatulqa fi jahannama in kai haka sai a jewa ka a jahannama maluman madhura kana abin zargi kuma dawwamamme wannan ayar malam bai kata a can cikin asalin littafi ba an gane ko wa nabbahana Allah subhanahu kuma ubangiji mai tsarki ya fadakar da mu ala izami sha'ni hadhihi al-masail akan girman al'amarin wannan mas'alolin bi qawlihi da fadin sa dhalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma wannan yana daga cikin abunda ubangijin kai maka wahayin sa na daga cikin hikima ko na daga cikin hikimomi al-hadiya ashara abinda da yake sunna mana anan shine akwai wasu ayoyi da Allah madaukakin sarki ya bayyana abubuwa guda goma sha takwas a cikin suratul isra kuma cikin abubuwan nan guda goma sha takwas abu na farko da aka fara hudi shine jan kunne akan me akan shirka kuma ƙarshe ma me aka liƙe da shi jan kunne akan me akan shirka dan dai a ƙara nuna muna hatsari da me da hatsari da yake da suna da yake da suna matsala ta shirka alhaliyata ashara fa'ida ta goma sha ɗaya ayatu suratul nisa ayat da take a cikin suratul nisa allati tusamma ayatul huquq al-ashara wadda ake ce ma ayoyi ko aya ta haƙoƙi guda goma bada'a Allah ta'ala bi qawlihi Allah ya fara wannan ayar ita ma da fadin sa wa'budullaha ku bauta ma Allah wala tushriku bi shay'a kuma kada ku hada sa da komai a cikin bauta kada ku yi shirka da shi الثانية عشر نقوم شابي التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته منسى مفركروا akan wasiyar manzon Allah a lokacin mutuwarsa me wasiyar manzon Allah a lokacin mutuwarsa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum aha menene a gaba Allah tushriku bihi shay'a kun ji abu na karshe da manzon Allah ya sha kullum kada ku hada Allah kada ku yi ma Allah shirka to menene wannan shirkar ku biyo mu a cikin wannan littafin za ku sha labari bala yace as-saniyata ashara as-salisata ashara na goma sha uku ma'rifatu haqqillahi ta'ala alaina anan a cikin wannan karatun mun san haƙƙin Allah akan mu uku ba me haƙƙin Allah akan mu a'a ku tsaya ku bar shi ya faɗi uku ba me haƙƙin Allah akan mu me durwakin Allah akan mu aha mu yi mishi sallah ko mu mishi azumi a duka biyu su kadai a akwai wasu aha to mai duguza aha kasan kan ga aiko a abota mai shi kadai masha Allah barakallahu fika shi bauta ita kadai kada kuma a masani a masa shirka wannan shine haƙƙin Allah haƙƙin haƙƙin Allah akan mu mu bauta mishi shi kadai kada mu hada shi da komai a cikin bauta na'am arabi'ata ashara na goma sha hudu ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addaw haqqahu mun san haƙƙin bayu akan Allah idan sun isar masa da me da me da haƙƙinsa idan bayu suka suka sabke haƙƙin Allah da yake kansu to shi ma akwai haƙƙinsu a kan shi shi ya ɗora ma kan shi abinda zai nuna maka misalin cewa Allah ne ga dama ɗora ma kan shi shi ne yanzu misali kai ne a ka ƙera tukane na ba da misali da tukane domin suna daga cikin abin da hausa suke yi ko inda ce venti sai a ce anya akwai bahaushen da ya taɓa yin venti to mu zo na gida domin su ne hausa ke cewa Allah na mutane mutane na tukane tukane na fashewa yanar da hausa dai sun tabbatar da mutane suna tukane ko to kai ne kai tukane da daddare da sahi kawai sai ka zo ka fashe su gaba daya akwai mai cewa kai zalunci a ba wanda zai cewa dan ni dan kai kai abun ka ko to yanzu kenan da Allah ya yi mutane kuma ya zo zuba su a wuta akwai mai cewa ya zalunci bai yi ba dan dama shi ne shi ya yi su to amma adalcin sai yasa ya ce duk wanda ya kaza zai kai sa ina zai kai sa aljanna ana gane da kyau kenan da Allah ya sa gabaɗin mutane wuta Allah bai zalunci ba domin dama shi ya yi su yana yin abin da ya so ba tare da an tambaye sa ba dan me yasa yayi kuma me yake da suna ba tare da tsoron abin da zai biyo baya ba الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة kasancewar wannan mas'alar yana nufin wannan hadisin da yawa daga cikin sahabbai ba su mi ba san hadisin ba domin mu'azi ya faɗi sa ne da ya zo ƙarshen me ƙarshen rayuwarsa kuma mu'azi yana daga cikin shigarus sahaba yana daga cikin ƙananan sahabbai waɗanda suna daga cikin na ƙarshe ƙarshen rasuwa to kenan sai nuna da yawa daga cikin sahabbai ba san me ba wannan hadisi ba tun da ya zo rasuwa ne ya gaye shi wannan ke nuna daga cikin falala ta mutane wanda suke a wannan zamanin kasancewar za su iya su san wasu hadisai wanda wasu sahabbai ba su mami ba ba su san da su ba sosai wannan shi ne kenan na gaba al'asadi saka ashara na goma sha shidda jawazu kitmani da ilmi maslaha wannan yana nuna muna halaccin ɓoye ilimi idan da maslaha ana gane kyau ko shi yasa malamai suke cewa laisa kullu ma yu'raf yuntaq ba duk abin da aka sani bane za a zo a yi tagayi yanzu wani da ya ji sabon wani abu to shikenan in an zo fara karatu da shi za a yi ko da abin ko zai kawo rikici a cikin mutane ana gane kina daga cikin hikima ta da'awa hikima ta ilimi shine ba komai ake hitowa a gayi ba manzo Allah da kansa ma ilimin da yake da akwai wa'inda yake kebancewa ya gaya ma wani abu yanzu wannan kun ga ilimin manzo Allah ya kebance sa ga wane ne da ma'azu shi kira bai hada ba sauran mutane ba shi yasa me yake da suna yana ɗaya daga cikin akwalikin ali bin abi talib lokacin da wasu fitunnu suka bayyana a lokacinsa na wasu hadisai da aka yi ta gayi wanda ba a da bukatan ma sai an san su ma'ana ba kowa yake da bukatan sai ya san su ba sai sai ya ce musa ya ce haddithun nasa bima ya arifuna aturiduna an yukazzaba an yukazzaba Allahu wa rasuluhu ku gaya wa mutane abin da suka sani kuna so su karyata Allah da manzo ana gane da kyau ku ma'ana yanzu misali yan kauye wanda sallan ma da ke ake yin ta ko sallan ma fatihan ma sai a hankali kawai sai ka zo ka ce musu kai ku rika sallah da takalmin ku tunda ku kauye kuke masallacin ku ma gashi nan kasa ce ku yi sallah da takalmin ku yanzu da Allah ya auhani ka gaya musu maimakon ka ce su yi sallah da takalmin su tara suka koya musu rukun fatiha tara suka koya musu yadda ake sujada kun gani daga cikin hikima sai ka bar musu wancan domin wancan ba dole ba ne ko ba dole sai ka san ana sallar takalmi ko ba a yi ba wannan shine kenan sannan kuma malamai suka ce akwai ka'ida guda biyu wanda za ka san lokacin da ya halatta ka ɓoye ilimi da lokacin da ya halatta yake dole ka bayyana shi suka ce kullu ma adda ila mafsadatin akbar fal khairu kitmanuhu duk ilimin da gayinsa zai iya kai ga tada zai iya jayo barna mai yawa wadda ta yi girma akan ma ba a san sa ba to abin da aka yi so shine a boye wannan ilimin kan ma a gani ban san ko ana gane da kyau ba ana gane da kyau yanzu misalin mutane ne wanda ga sunan sai ka zo ka gace musu kai iyayen manzo Allah su ma ha'in wuta ne ana mutanen da ba su ma damu da karatu ba yanzu da Allah in ba su san iyayen manzo Allah ɗan wuta bane mi zai mi zai rage musu ba sai rage amma kaga maganar da ka faɗi sai ya jayo ma hatta ma su dauke ka da cewa kai ka huri ma ne in ma ba in ma in ma tarinta ne masu su iya kashe ka su kai makin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ana gane da kyau ko to kun ga wannan duka shine kenan wajen bai darki ba an tono rama abu na gaba suke cewa كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة فلا يجوز كتمه duk abin da yake dole ne kowanne musulmi ya sansa to shi wannan baya ma halatta kwata-kwata a ɓoye shi sai an me sai an bayyana shi yanzu akwai lokacin da zaka cewa kana shakar ka cewa mutane sallah dole ce a dole sallah sai an yi ta akwai lokacin da zaka shaka ka cewa mutane azumi dole ne domin shi ma'alumun ne min addini bil darura mana abinda dole ne kowanne musulmi sai ne sai yayi misali cewa mutane zina haramun ce wannan ba a da bukatar a boye sa dan abu ne wanda yake dole ne kowanne musulmi ya san me san zina haramun ce shaye shaye dole ne a ce musu haramun ne dan dole ne sai sun san me sun san da haramun ne kenan wannan shine lokacin da boye ilimi yake ma haramun ana gane da kyau ko an gane wannan ka'idodin guda biyu wannan shine kenan malam yace as-sabi'a abuna as-sabi'a ta ashara abuna goma sha bakwai istihbabu basharatil muslimi bima yasuru mustahabbancin yima musulmi bishara da abin da yake da abin da zai sa safarin ciki wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace bashiru wa yassiru wala tunaffiru ana gane da ke ku ku yi ma mutane bishara ku rika faɗa musu abin da zai sa su farin ciki kada ku rika tsoratar da su kuna korarsu daga addini ana gane ma'ana kuna tsananta musu ku rika yi musu bishara abubuwa kalmomi masu sauƙi shine ma'anan wannan shine ma'anan bishara ga musulmi da abin da yake birge sa shi yasa yana daga cikin laihi ka rika faɗa wa mutane kalma wanda za ta da musu da hankali ko da a cikin wasa ne ko da a cikin wasa ne manzo Allah yace duk wanda ya nuni wani musulmi da wata da yake da suna da wani abu wanda yake na illata wani makami ko da da wasa ne manzo Allah yace yayi laifi yana da zunubi akan wannan alkhawfu wannan yana nuna yanda musulunci ke so mu kasance a cikin farin ciki mu kasance masu kyautata ma junanmu wa qulu lin nasi husna ku fara mutane magana mai kyau التاسعة عشر الثامنة عشر الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله tsoro game da dogara da yalwar rahamar Allah ma'ana ana tsoron musulmi ya dogara da rahamar Allah ce kai ya Allah mai rahama mai yanzu misali za a ga mutum yana saba Allah ce kai ya Allah gafurur rahimun ne mu yi abin da muke so ai mu roki Allah ya gafarta mana zai ana gane da kyau ko amma kuma ya manta da Allah shadidul iqab ne ko gafurur rahim kuma sai kace shadidul iqab ne mai gafara ne mai jin kai kuma mai tsananin ukuba ne ana gane ko kenan sai an rika sara ana dubin bakin gatari wannan shine kenan malai ce at-tasi'ata ashara na goma sha tara qaulul mas'uli amma la ya'lamu mun samu fa'idar cewa idan aka tambaye mutum abin da bai sani ba sai ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo su ne mafi sani al-ishruna jawazu takhsisi ba'adin nasi bil ilmi dunan ba halaccin a keɓance wasu mutane a ilmantar da su wani ilimi wasu kuma a ilmantar da su wannan ilimin ana gane da kyau ko kamar yadda mu gani ga manzo Allah ya keɓance mu'az da wannan ilimin haka kuma akwai wasu sirrori wanda manzo Allah ba kowa yake gaya ba sai wasu alhadiyatu wal 20 tawadu'uhu sallallahu alaihi wa sallam li rukubil himar ma al irda yana nuna muna kankan da kai kin manzon Allah rishin daukan kankin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin gashi ya hau jaki bayan ya hau jakin kuma ya mi kuma ya goye wani akai wannan shine iyakar me yake da suna kankan da kai ka ji shine shugaba na duniya gaba daya shine khairu khalqillah shine sayyidul anami sayyidul wujudi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shugaban halittu shugaban duniya ana gane da ke ku amma kuma gashi ya hau ne ya hau jaki amma yanzu ga wani nan sakare saka yanka mota amma wai yana jin kumiyar hawan velo ba ma jaki ba ko kaga wani dan dan saurayi velo ma yana yana wani jin kumiyar hawan velo ana ganin da ke ko domin jaki misali su a lokacin su kamar darajar menene kamar darajar velo ne a ana ganin da ke ko kan yi ma sai in ce ba ai hawa belo ya yi sauki akan hawa jaki ko wannan shi da kira hawa belo ya yi sauki kuma hatta su a lokacinsu ba kowa ke hawa jaki ba sai mara shi kamar yadda a lokacin nan ba a wannan zaman ba kowa ke hawan belo ba ko sai mara shi domin abin da jina maka hatta a hausawa ma tun lokacin ma suna lokacin dazanci ana gane da kyau tun lokacin ana maguzanci su ma hawan jaki a wajen sai mara daraja ana gane da kyau ko daga cikin karin magana suna cewa wanda wanda ba ya da doki ai ba zai ji kumyar hawan jaki ba kenan sai nuna wanda yake da doki yana kumyar me hawan jaki kenan su ma sun san da hawan jaki a ganin su ba kowa ke hawa ba ko sai mara daraja to manzo Allah dai ya nuna shi ba ko dan ya nuna ba a so mutum ya kasance mai girman kai domin girman kai rawanin tsiya in ji Hausawa kuma sun yi gaskiya domin inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات صوت الحمير wannan shi ne biya as-salisatu wal 20 idan dai wannan yana nuna da kyau idan manzon Allah wanda shine shugaba ya kankan da kansa bai ɗauki kansa kowa ba to ina ga kai sa kayan ka mota asaniyatu wal 20 jawazul irdafi ala dabba halaccin goyo akan dabba ana gane da ku kenan ba a cewa ai rishin tausayi ne a go me yake da suna mutum bi su hawa dabba a'a dama dan wannan Allah ya ne ya halice ta ana gane da ku ai sakarci ne kana dabba baka hawa ana gane da ke ko kamar sakarci ne kana da mota baka hawa ko su wannan shi ne kenan as-salisatu wal 20 fadilatu mu'adh ibn jabal wannan yana nan mana falalar mu'adh dan jabal domin manzo Allah ya kibance sa da wani abu wanda ba kowa ya sani ba mu'adh yana ɗaya daga cikin al-qurra'u al-arba'a wanda suka yi kowa iya karatun qur'ani guda hudu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin mamaki kuma cikinsu babu abubakar babu umar babu usman babu ali ana gane da ke ko wannan shi ne kenan amma mu'az dan jabal daga cikinsu ya abdullahi dan mas'ud abdullahi duk abadila ne kuma na ka abdin ka ina su abadila su biyu da ka abdin malik da kuma mu'az الرابعة والعشرون عظم شأن عبد الله عظم شأن هذه المسألة جرمان الأمر وانا مسألة me yake nufi da wannan matsalar shine hadisin na karshe da aka ne da aka kawo na nuna cewa haƙƙin Allah akan mu mu bauta masa haƙƙin mu akan Allah in muka bauta masa kada ya mi kada ya azabtar da mu wannan shine kenan muqaddima da malam yayi wannan kuma muqaddima ce babu bayani fadli tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub babu bayani akan falalar tauhidi da abin da yake kankarewa na zunubi mun ga dai cewa Allah ya halice mu don saboda mu yi masa tauhidi ko to me fallan wannan tauhidin shine abin da wannan babin zai muna bayani in kai tauhidi me zaka samu wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah madaukaki alladina amanu wanda suka yi imani wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin sai bu su cako da imanin nasu da zalunci ba anan zalunci ana nuhin me shirka inna shirka zulmun azim asali ma manzo Allah ya fassara wannan aya sahabbai da wannan aya ta saukai suka ce ya rasulullah halakna manzo Allah ai mun halaka Allah ya ce wanda bisu tako da imanin su da zalunci ba ɗan aljanna ne fa ayyuna lam yazlim nafsa waye bai zalunci ba ya manzo Allah ai duk yanda zaka yi sai kai zalunci ko baka so ba ana ganin da kyau ko to kenan ai duk mun halaka sai manzo Allah ya ce musu a'a ba irin zaluncin da kuke tsammani bane sai yanzu Allah ya ce musu ba ku ji abinda Luqmanul Hakim yake ma ɗansa ba ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kenan shirka ita ce zalunci mafi girma wanda suka yi imani musu cako da imanin nasu da shirka ba to suna da kwanciyar hankali tun a nan duniya kahin kamin lahira wa an ubada bin sabit radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man shahida an la ilaha illa allah duk wanda ya shaida ba abin cancanta da bauta sai Allah wahdahu la sharika la kuma shi kadai baya da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma lalle muhammad bawan sa ne kuma manzon sa ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kuma lalle isa bawan Allah ne kuma manzon sa ne wa kalimatuhu alqaha ila maryama kuma kalmar sa ce ya jefa ta zuwa ga maryam wa ruhun minhu kuma shi isa ruhi ne daga wajensa nan akwai wata matsala za mu zo mu tattauna ta wal jannatu haqqun aljanna ma gaskiya ce wan nar haqqun wuta ma gaskiya ce adkhalahu Allahu aljanna Allah zai sanya sa aljanna ala ma kana min al'amali amma wa da aikin da yayi wannan me yake nunawa ashe bayan kayi tauhidi ka rabu daga shirka sai kayi ne sai kayi aiki kenan ina masu cewa imani ga zuciya yake maga suna tabar gaza ina sai a ce ƙarya ce imanin nan e a zuciya yake amma zuciya hausa suka ce labarin zuciya a tambayi huska hausa ma sun fasara muna la imani ko labarin zuciya a tambayi huska idan kaga mutum na dariya to a zuciyan nan ce ke cikin me ke cikin me farin ciki idan kaga mutum na kuka zuciyan nan ce ke cikin me ke cikin bakin ciki idan ka ga mutum na sallah zuciyar nan ke ke cike da me imani imani da Allah madaukakin sarki ana gane da kyau ko idan kaga mutum na tsoron haram na tsere ma haram alama ce ta zuciyar nan tana cike da me tana cike da tsoron Allah shi yasa da yake da suna al-imamu al-qahtani a cikin muniyar sai ke cewa إيماننا بالله بين ثلاثة عمل وقول واعتقاد جناني ويزيد بالتقوى وينقص بالردى وكلاهما في القلب يعتزلان yace imaninmu da Allah tsakanin abubuwa guda uku ne amalin shi aiki ma ya fara zanowa aiki wa kaulun da magana wa'atiqadu jinani da kuma kudurtawar zuciya a kwanaki na fassara shi da cewa da imani da aljanna abin da ya tasiri a kaina wannan baitin na hadace shi tun ina dan karami dan tun ina dan karami tasowa ta irin waƙe-waƙen laraba yana birge da naji wani waƙe sai na haddace shi to a lokacin dan larabci na dan karami ne sai sai kawai ne tsammanin jinan aljanna ake nihi ana gani da ke ku to wannan yasa ban ma taɓa tunanin cewa ba jinan ana nuhin zuciya ne to sai kwanaki da na fassara shi da da aljanna sai wani dan uwa ya mini ishara sai nace jazakumullahu khairan abin da ya tasiri a kaina tun ina karami na haddace shi na haddace shi da wannan ma'anan to sai na tare ita ban ma tsaya binciken me yake da suna ya yake ba kenan jinan ana muhimmi zuciya ba ba aljanna ba wanda shine kenan wallahi na ga wannan ne min babi amanar ilmiya ko amana ce ta ilimi kenan dai a takaice imani a zuciya yake amma gabbai su suke shi suke gaskatawa akhrajahu bukhari da muslim suka rawaito sa walahu ma fi hadisi itbar har yanzu akwai daga gare su ma'ana bukhari da muslim a hadisin itbar fa inna allaha harrama 'ala an-nari domin lalle Allah ya haramta ga wuta man qala la ilaha illa Allah wanda yace la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah yana neman huskar Allah game da wannan yana neman yardan Allah game da wannan ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan dai ko an wadi sai an yi da niyya wa ana bi sa'id al-khudri an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala musa annabi musa yace ya rabbi ya ubangiji allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bihi ka ilmantar da ni wani abu ka koya mini wani abu wanda zan rika ambatonka da shi ina roƙonka da shi ma'ana ka bani wani zikiri wani wuridi na musamman qala sai Allah ya ce masa qul ya Musa la ilaha illallah Musa shi ka rika cewa la ilaha illallah qala sai ce kullu ibadika yaquluna hadha Allah ai duk ibadunka suna cewa wannan ai wannan ta zaman to ruwan dare ga duniya ko irin wannan ne sai mutum ya kira ka yace ina so a bani wata addu'a mai zahi zahi ana gane da kyau ko to ni mafi yawanci in mutum ya kira ni in bashi addu'a addu'a guda ce nake ko kai ka kira ni gobe ita ce zan baka ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sha'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata ayn duk wanda ya kira ni in bashi addu'a ni wannan addu'ar nake bashi domin wannan addu'ar duk wata matsalarka tana a cikin ta biyan bukatar ta yana a cikin ta kuma a cikin ta akwai wani suna wanda malamai suna ganin shine suna wanda Allah ya so da kowa ya hayyu ya qayyum ya rayayye tsayayyen sarki wanda baya mutuwa domin kowa na mutuwa ko to wannan shine kenan bi rahmatika astaghithu da rahamarka nake neman agaji aslih li sha'ni kullah ka gyara mini al'amurra na gaba ɗayan su gwabranci na ciki ana gane ke talauci na ciki ana gane da ke ko neman ilimi na ciki wala takilni ila nafsi tarfata aini kuma ya Allah kada ka banni dubarar kaina koda da kibtawar idanu wai kun san wa ya karantar da wannan addu'ar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da wannan addu'a kuma kun san wa ya koya ma wannan addu'ar wanda ya so hiye da kowa a cikin ƴaƴansa sayyidatu nisa'il alamina Fatima radiyallahu anha diyarsa ta cikinsa ita yi ba wannan addu'ar yake duk damuwar da kike tattare da ita duk kuncin da kika shiga ki karanta wannan addu'ar Allah zai kawo miki dauki ana gane da ke ku to da Allah dan me yasa ni ba zan rike wannan addu'ar ba ko kai ba za ka rike ta ba duk addu'ar da kake so ni wannan ita dai ce zan baka mai ciki ce laulayi ya sha mata kai maimaita dai ana gane da ke ko tuzuru ne aure ya cije maimaita dai ana gane da ke ko wannan shine kenan babu nahiya ne talauci ne ita dai maimaitawa kuma ka maimaita da yaqini so dai ina fadin abin da ke hana addu'a ba da tasiri yaqini da babu yaqini kuma da gaugawa da muke nuna ma Allah mazala ce udu'ullaha wa antum muqinuna lahu bil ijaba ku roki Allah tare da kuna tabbacin Allah zai karba idan ka tabbata da Allah zai karba kuma kada ka ma Allah gaugawa kada ka sa ma Allah lokaci ana gane da kyau ko shi yasa a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana karba ma ɗayan ku duk addu'ar da ya matukar bai nuna gaugawa ba sai dai wa kana insanu rajula wannan shine kira mu rage gaugawa kuma mu tabbatar Allah zai karba za mu samu za mu samu biyan bukata in Allah ya so na'am kenan sai annabi Musa ya ce Allah ai wannan ta zama ruwan gari ga duniya ko ɗan bid'a na mai la ilaha illallah ko su ma suna ya Allah kana ya Musa sai Allah ya ce masa ya Musa law anna samawati sab'a da a ce sammai guda bakwai wa amirahunna gairi da wanda suke rayuwa a cikin shine amiruhunna ana gane masu rayar da ita mana masu rayuwa a cikinta da masu rayuwa a cikinsu gairi bandani wal ardina sab'a da kuma ƙasai guda bakwai fi kiffatin a ce suna a cikin bangare guda na sakelo balance mai bangare guda biyu suna bangare guda na ma'auni ana gane da kyau ko wa la ilaha illallah fi kiffatin ita ma la ilaha illa tana a cikin bangare guda na ma'auni malat bihinna la ilaha illallah to da la ilaha illallah ta karkata ma'ana da ta yi rinjayi akan sama da ƙasa da wanda suke a ciki rawahu ibnu hibban ibnu hibban ya rawaito wannan hadisin wal hakim da imam al hakim wa sahahu kuma ya inganta sa shi ne hadisi ne da'ifi hadisi ne da'ifi sanadan wa matnan ya aka ce sanadan ana nuhin tun wajen rawaito sa ne wanda suka rawaito sa masu rauni ne ba a karban hadisin su matnan kuma ma'ana ma'anar shi akwai wata alama ta nuna shakkar annabi Musa game akwai alama ta nuna rishin sanin kima yadda ya kamata ta ne ta la ilaha illallah ana gane da ke ku shi yasa hadisin sai a ce matnan wa sanadan da'if mataninsa da wanda suka rawaito kan da'ifi ne domin annabawa su ne wanda suka yi kowa sanin darajar ne la ilaha illallah wannan shi yake na wannan hadisin bai inganta ba malam ya kawo shi ne domin shi a gabaɗin ilimin shi shi a lokacin da ya kawo shi a matsayin sahihi ne shi yasa ya kashi a cikin wannan littafi amma dai da ƙarshe malamai sun tabbatar da hadisin bai inganta ba wani tirmidhi a riwayat imam tirmidhi wa hasanahu kuma ya inganta sa an anas daga anas samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu na ji manzo Allah yana cewa qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce yabna adama ya kai dan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya lalle kai da zaka zo mini da kusan cikon kasa na zunubai thumma laqitani sannan ka hadu da ni la tushriku bi shay'a baka shirka da ni da komai la ataituka bi qurabiha maghfiratan da na zo maka da kusan cikonta na gafara ana gani da ke ku wannan mai nuna muhimmancin mai tauhidi da kuma ƙaurace ma shirka Allah maɗaukacin sarki ce a hadisul kudisi hadisi ne ingantacce da za ka zo mini da kusan cikin zunubanka sun kusa cika ƙasa ka zo mini ba ka shirka to da ni kuma zan zo maka da kusan cikon talami na gafara za mu gani a gaba akwai wani wanda ya zo shi ma bai shirka amma dai an tabbaka tsiya ana gane da kyau ko amma da ƙarshe tauhidin nan yami ya tseratar da shi to matsalar shi ne har yanzu ba musammi ba ba mu san tauhidin ba matsalar har yanzu ba musammi ba mu san shirkan ba to shi ne matsalar balle ka ce a aini ba ni shirka bari in ta tabar gaza ta tunda ina da tauhidi to kai ka san ma tauhidin to wannan shi ne kenan wallahu ta'ala a'lam ina shi lokaci ya kurato ko wani ake tadawa? a yawwa hamsin ake tadawa kenan ina tsammani nan ya kamata mu dakata kenan ya Allah ya kai mu a sati na gaba sai mu tashi a cikin mi a cikin fiye masa'il wanda a ciki akwai abubuwa masu mahimmanci masu mahimmanci sosai za mu an ba da minti biyu na tambayoyi wanda suke da tambaya akan darasin da ya gabata Mhm. Eh, eh, in mun zo cikin masail za mu tattauna wannan matsalar ana gane da kyau ko a muna iya mudan bana tunda mun dan mun dan kwadaita muku ita shine daga cikin dalilan da yahuda kristoci suke bada suka ce alqur'ani ma da kansa ya ce isa daga cikin Allah yake daga cikin Allah ne aka huddo sa ana gane da kyau ko domin Allah ya ce alqur'ani wa ruhun minhu kun san akwai daga cikin kristoci masu karatun qur'ani kawai don su hiddo abubuwan da yake gyara su yada suka ce ai qur'ani ma da kansa ya ce annabi isa ruhi ne daga gare sa ana gane da kyau ko to suka ce to kun gani qur'anin kuma shi kanshi ya tabbatar da ni ya tabbatar da me ya tabbatar da annabi isa dan Allah ne to amma kuma sauran ayoyin sun manta da Allah ya ce kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid na kawo da ina muku su kullum abin da suke daukowa abin da yake gyara su ko shine suke daukowa sai su bar wancan to a cikin ma abin da yake gyara su kin mu je akan waruhun minhu kin babu komai a cikin qur'ani sai Allah ya ce dai waruhun minhu to in dai har da wannan suka dogara sai mu ce musu to kenan in dai haka ne to kenan kowa ma dan Allah ne domin a hadisi mai manzo Allah ya ce muna ana tattara halittar dan adam a cikin cikin ma'aihiyarsa kwana nawa kwana 40 kaza kwana 40 kaza sai manzo Allah ya ce summa yub'asu ilaihi al-malak sai a turo mala'ika fayan fuku fihin ruha sai ya busa masa mai ruhi wa ya turo mala'ikan kenan ruhin daga wa yake kenan mu ma gaba ɗayan mu ruhin namu daga wa yake daga Allah yake kenan in ma haka ne zai mu ce kenan ba mu da bambanci mu da shi ko kenan wannan shubuhar ba ta da wurin zama eh annabi isa ruhi ne daga Allah kamar yadda mu ma ruhi ne daga wa ruhi ne daga Allah tunda Allah shine ya halice mu shine abin da nake so nake so nake so in faɗakar akai insha Allah anan za mu dakata kenan muna fata Allah ya dawo da mu akan wannan tafarki na karatun tauhidi inda muka samu daidai Allah ba mu lada kuskure Allah gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah